الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس آه إذا مو شابكوي قوة شعبان hijira 1447 wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ci gaba da darasi a wannan littafi mai albarka ta zayinul warakat da shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala wanda muna nan cikin alƙasidatul jimiyya wadda mala ya rubuta domin yabo ga malamansa da ya yi karatu a hannunsu don ya yi bayani a kan abinnan matsayinsu da darajarsu da kuma matakin da suke a kai na ilimi da yadda kuma suka yada ilimin suka yi da'awa mun kwana a baitin فأجادها جود لدى جود له za mu tashi inda yake cewa fatafarra'at qudabanuha wa tasaja'at atyaruha kasha'iril mutahazziji wa takathafat qasabatuha gulaban laha bi'ifani min ukulin habathu salajlaji ضعفان من أكل حبته سلجلج وتباهجت وتباهجت فتضوأت أرياحها بنضارة مع خضرة وتأرج وكأنما أنواره بين الملا أنوار روض أو منائر سولج وكأن رزهم بجمعات لهم عكر سوام أو ثلال السؤج حمدا وشكرا للذي قد خصنا بزمانهم مع حبهم ذا مخرج سعد الزمان بهم وزايد خيره فبحبهم غفران ذنبي أرتجي وبجاه من يرضى غدا بشفاعة كهف البرايا فهو أعظم ملجج وهو المسمى أحمدا ومحمدا ما لي سوى شوقي له من كسبج صلى الإله عليه ما نشر الصبا أو تنص ما هز أما نشر يا فيه صلى الإله عليه ما نشر الصبا ريا رياض أو ريا رياض أوزرت ببنفسج وعلى الصحابة كلهم مع تابع لهم بإحسان ليوم المخرج wannan shine ƙarshen ƙasida gaba ɗaya a a baitukan da suka gabata yana bayani akan yadda addini ya faɗaɗa a zamanin asheku usmanu rahimahullahu ta'ala to har ya zo yana kamanta yaɗuwar addinin da wasu abubuwa da gona ko take ta samu kyautar ruwa ko kuma wani lambu ko kuma wani tudu na yashi fa'aja da hajaudun lada judin lahu wanda ta samu kyautar ruwan sama wanda ya mata kyautar ruwa wanda asaba iskan gabas habba ya dinga kadawa min ba'adin mariyil khazaraji bayan shudewa kuma iskan da ake kira alkhazaraju to zai ci gaba da bayani ita wannan gona ne ya ce fatafarra'at bayan wannan ni'ima da ta samu ta ruwan sama da iska mai daɗi itatuwan sun riga sun kama gonar ko lambu ɗin to ha wato rassa na itatuwan da ke cikin wannan gonan fatafarra'at sai suka dinga yin rassa-rassa suna ta faɗaɗa eh wannan ice ya dinga yin rassa wannan shi ma ya dinga yi wannan shi ma ya dinga yi kowannensu in ya yi rehe to shi ma rehin in ya girma shi ma sai ya ƙara yin wani to haka dai itatuwan suka dinga yin rassa-rassa to shi ne ƙudabanuha e kuma akan ce ƙudabanu ana nufin wato wannan tsumoji da ake da itatuwa suke fitarwa wata saja a tsayaruha sai tsuntsayen wannan gonar suka dinga musanyar waƙa wannan kukan da suke yi to shi ma suka dinga yi in wannan tsuntsuwa ta yi ta aje wannan ta ɗauka wannan ta ɗauka wannan ta ɗauka daga asaja'u ne an gane? eh wanda ake samu a nasar shine tawafuk na fasila guda biyu to akan kamanta kukan tsuntsaye da wannan to wannan alama ce ta cewa lalle wannan gonar akwai ni'ima cikinta don al'adar tsuntsu duk inda babu abinci baka gani ne wurin in kaga ya sauka ga gona to akwai alheri wurin in ba komai to sai kaga ya kara ba gaba to suna ta wannan sautin ka sha'iri kamar mawaƙi almutahazziji mai daɗin sauti kamar wanda zai zo yana rera waka kuma yana da daɗin murya shine almutahazziz eh mai daɗin sauti to wata kasafat ƙasabatuha karan da ke cikin karan itatuwa da ke cikin wannan gonar wata kasafat suka yi duhu tunda can baya an faɗa cewa sun yi rasa-rasa e gulaban sashinsu yana haɗe da sashi wa hada'iƙa gulba to wanda shi ne wannan itaciyar ta fito wannan ta fito wannan ta fito sai su gami su sarƙe da juna to shine gulaban sai ka kasa samun hanyar ma da za ka shiga to haka itatuwan wannan gonar suka yi sai ce lahadu ifani eh wata nusan suna sa da ifani to amma da ifani shi ya fi lahadu ifani ita gonan nan tana da da ifani ninki guda biyu min ukulin na 'ya'yan itace da take bayarwa duk shekara so biyu take ba da 'ya'yan itace a gane habatu da take yin kyautar wannan 'ya'yan itacen ko wannan abincin salajilaji kuma wanda yake abincin mai daɗin haɗiya yana da daɗin ci yana da daɗin haɗiya sai ce wata ba hajjat kuma bata tsaya nan ba wannan fadamar sai ta dinga ƙawa ta dinga kyau tana ƙyalli fatabawwa'at aryahuha aryahuha iskan da in ka shigo gonar to iskan da yake tarbonka na cikin gonar fatabawwa'at zaka je na tashin kamshi eh in itatuwa dai daban-daban daban-daban zaka ga kowane ice to kanshin sa daban na mangoro daban na gwaba daban na kashu daban na kaza daban na kaza daban na kaza daban sai ce bi nadaratin sannan kuma ga haske kai ka ce zinariya shine nadara ko nudara akan ce nadaratun akan ce nudaratun bi nadaratin ma'a huduratin tare da kuma kore kore duk inda ka duba cikin gonar to launin ganye kake gani alamun cewa itatuwan suna raye ba su mutu ba su bushe ba wata arruji kuma ga tashin kamshi duk inda iskan ce ya dan buga sai ka ji kamshi na tarbanka na 'ya'yan itacen sai ka ji kanshin mangoro ka ji na gwaba ka ji na kashu ka ji na kaza ka ji na kaza ka ji na kaza sai a shehu abdullahi ya ce kai waka annama anwaru ƙarshen magana kamar ka ce hasken addini a zamanin a shehu usmanu bainal mala ya yaɗu tsakanin al'ummar da ke rayuwa a wannan lokaci anwaru raudin kai ka ce fure ne na fadamu kamar fadama ce da fure ya dinga fitowa to haka addini ya kasance za a ga fure ɗin in ya tashi fitowa to sai kaga ko'ina ya fita kowace itaciya sai kaga ta fitar da nata duk inda ka duba shi kaɗai kake gani to haka addini ya kasance zamani a shehu usmanu aumana iru ko ka ce a'a haske ne na saulaji azurfa as-saulaju alfidda azurfa ita ake kira saulaji to ko ka ce haske ne na azurfa saboda duk inda ka duba a ƙasan nan to hasken addini kake gani saboda da'awar shi a shehu usman ya ce wa ka annari zahumu kai ka ce sautinsu da ake ji su mutanen nan da shehu usmanu ya bayyana addini a cikinsu to sautin nasu kai ka ce bi jumu'atin lahum kai ka ce masallatayyan jumu'a ne daban-daban daban-daban daban kowane limami yana kan mimbari yana zazzaga hudu ba wancan yana zazzaga tashi wancan ma yana zazzaga tashi wancan ma yana zazzaga tashi ba haka sautin jama'a shehu kake ji suna daga addinin Allah sunna tauhidi kaza ko ina kaje kamar ana sallan juma'a sai ka ji wancan masallaci ya dauka wancan ma ya dauka a gari wancan ma ya dauka a gari ba abinda kake ji sai sautukansu to haka addini ya kasance zamaninsa rahimahullahu ta'ala to sai ce tolahun wannan jama'un su kuma suna da akarun bi jama'atin lahum ko yawa kai ka ce jama'u ne da suka tattaru a masallatan juma'a to misalin su na gaba akarun kai ka ce garge ne na raƙumma al'akaru shine wani yanki na raƙumma wasu ce 40 wasu ce 50 wasu ce 100 wasu ma sun ce 500 to shine al'akaru suwamun waɗanda ake kiyo su raƙumma ɗin auko kuma ka ce jama'an nan tashi filalu wato garge ne na tumakai da awaki a su'aji masu kuka cikin gargi kamar gargi ne an ka tattara na awaki da tumaki daban-daban jama'a gungu-gungu to al'ada su kuma za ka ga suna ta kuka to yadda sautin nan nasu yake fita to haka sautin jama'a shehu yake ta fitowa ta fuskar addini to a su'aji shi ne daga sauti ya ce hamdan godiya ta tabbata ga Allah wa shukuran da gode masa lillazi ga wannan da kad haƙiƙa hassana ya keɓance mu bi zamanihim da rayuwa da zamanin wa'annan malaman wato babban alheri ne a ce ma an samar da kai a wannan zamanin nasu saboda inda ta ɓangare addini ne ba ka da matsala saboda mi Allah ya haɗa ka da malamai na Allah masu faɗan gaskiya kuma masana sani na haƙiƙa kuma masu aiki da sanin kaga duk al'ummar ta samu irin waɗannan malamai ai ta yi sa'a to shi yasa za ka ga musibu suka yi karanci sun sha wahala kamar yadda za mu in mun shiga yaƙoƙin da suka yi kamin a ci wannan nasarar da yake suranta mana a nan za ka tausaya musu amma kuma bayan sun kammala kuma eh sai daɗi ya biyo baya har ma wasu daga cikin masu tarihi suna cewa daga gwandu bafulatana za ta iya aza ƙwaryar nono ta yi tafiya har zuwa adamawa ba ta jin tsoron koda dabba ne saboda an samu aminci ba barayi ba kidnapping ba 'yan ta'adda ba komai ko ina kan zagaya kasan nan lafiya lau to dama gyara sai an sha wahala ma'ahubbihim kuma tare da son su za wannan makaraji shine mafita eh ka so mutanen kirki to wannan shine mafita saboda malamai ne na Allah duk malami na Allah to wajibi ne ka so shi eh ka so shi ne saboda girman gaskiyar da yake akanta to kuma wannan shine mafita eh son shi din addini ne sai ce sa'idan zamanu kai ba ma wai mutane ba ma mu kadai ba zamanin karan kansa ya samu arziki bihim da aka kawo waɗannan malaman a cikinsa wannan zamanin nasu to shi ma sai da ya zama mai arziki sai da ya azurta ballanta namu wa zaya da khairuhu alherin zamanin ma ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa saboda malamai suka ce duk sanda kaga al'umma ta lalace to mutum biyu sun ka lalata ta malamai da shugabanni eh duk sanda kuma kaga al'umma ta gyaru to in ka koma za ka ga malamansu mutanen Allah ne haka shugabanninsu suna kwatantawa eh amma matukar Allah ya jarabe ku da miyagun malamai miyagun shugabanni to sai dai kawai ku jira lokaci kawai eh to wannan shi ne wallahi wala to halin da muke ciki kenan fa bi hubbihim saboda son waɗannan malaman yace gufurana zambi gafara zunubi na artaji nake fata daga Allah saboda son su addini ne to wai saboda son malaman nan nashi da ya waƙe da malam jibril da shehu usmanu da sauran mataimakansu yake fatan ya samu gafarar zunubinsa sai ce wa bijahi man yurda gadan kuma a dalilin daraja wanda yurda ake yarda gadan gobe bi shafa'atin a bashi ceto shine sallallahu alaihi wasallama eh kahfil baraya wanda yake makomar halittu rana gobe kiyama in wahala ta kai wahala an yi tashin kiyama an tara kowa da kowa halittu gaba daya amma Allah bai ce ma kowa komai ba to musiba in ta kai musiba shine al'umma su dinga zagayawa wajen annabi kaza annabi kaza suna neman su sa baki Allah ya hukunci in ma wutan ma dai za a kai mutum to shi yana ganin tafi sauki eh akan fitina da an ce za a yi zafi mai tsanani za a yi zafi da saboda za a ɗauko rana daidai kawunan mutane sai a aje ta tunda babu sama a lahira ake har aka ce ma za ka ga kwanyar halittu tana ta farfasa saboda zafi ta naru zufa yana zuba har ya taru ya zan kamar ruwa wani zufansa idansa wani ƙwabronsa wani gwiwa wani ƙugu wani ma zufan nasa har ya kawo ga wuyansa yana mutum haɗin shi kuma allah bai ce ma kowa komai ba tunan ne dai ƙarshe za a je wajen annabi sallallahu sallama annabi sai ya ya je allah ya ba shi daba ƙarshe dai sai a shi kenan sai a yi sai a yi abin nan a yi hisabi da auna ayyuka to kaga ya zamo kafil baraya kenan to wannan shine to bijahi man yurda wannan tawassuli ne da daraja annabi wanda mun sha bayani a kansa eh abinda suka dogara gare shi duka bai tabbata ba wanda sun ga su asyuti suna yi su al-ghazali da ire-irensu amma dai ba a tawassuli bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam to kahfil baraya shine malabar halittu dama an ce kahf shine kogo hmm? musamman wanda a cikin duwatsu to shi ake kira kahf wanda in kaga mutum ya shiga kogo to kila yana son ya kare kansa daga wani abu da yake tsoro ko iska ko fahawa shi annabi a azamu malijaji a wannan lokaci shine mafi girman wanda za a je a nemi malaba gare shi e shine ya nemi wannan alfarma ga ubangiji don a hisabi kowa ya san matsayinsa wahawal musamma shine ake ambato da ahmad ahmad wa muhammadan kuma ana kira ne da muhammad sai ce mali siwa shauƙi lahu min kusbuji kusbuju shine alkasab sana'a to ya ce min kusbuji wata sana'a mali bata zamo gare ni ba siwa shauƙi face soyayya ta lahu ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam eh ma'ana ni ban da wata sana'a in ba son annabi ba da hidinta ma addininsa to al-kushbuju shine al-kasab al'ilahu Allah sallah ya daɗa salati ma na shararsa ba can kuma da ya samu ku hazza to shi ma dai ya ɗawa ne matuƙar assa ba iskan gabar iskan gabas na shara yana yaɗa ko hazza yana motsarwa yana yaɗawa da rayya ƙamshin riyadin fadammu da suke ɗauke da itatuwa daban-daban ma'ana matukar iska yana kaɗa ƙamshin wannan itatuwan da ke cikin waɗannan fadammu wanda su kuma fadammun uzirat an kewaye su biba nafsaji da wani ganyen turare da ake kira banafsaju eh turare ne na ganye to an ce yana da ƙamshi sosai eh tuwai farammun da aka kewaye su da irin wannan turare to matukar iska yana kada wannan kamshin to Allah ya ci gaba da kai salati da taslimi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana har abada ke tunda matukar ana duniya ba za a rasa wannan ba wa ala sahabati ba shi kaɗai ba tare da sahabbansa eh kullihim gaba ɗayansu ma'a tabi'in tare da tabi'ai wanda ya bi musu tare da wanda ya bi lahum ga su sahabbai bi ihsanin da kyautatawa liyaumil makaraji har zuwa ranar mafita ita ce rana kiyama eh ita ce rana ta mafita almakarai shine mafita to wannan kaga farkon kasidar bai samu damar yin salati da taslimi ba to shine karshen kasida da ya zo sai ya yi kamar yadda za ka ga wasu daga cikin mawaka suna yi wannan shine karshen wannan kasida da ashefu abdullahi ya kawo to ya ɗanyi ta'aliki a kai bari mu karanta shi walam ufassir lugati hadhihi alqasida ashefu abdullahi ya ce to a wannan littafin ban fassara kalmomi masu nauyi da suka zo a wannan kasida ba huna a nan li'anni saboda ni fassartuha na fassara kalmomin fin nusuhi a cikin wasu takardu almakatubati waɗanda aka rubuta wahiya kasiratun kuma takardun suna da yawa inda na a gurinmu eh sun yadu a hannun ɗalibai da malamai kuma can akwai fassarar kalmomin to shi yasa da ya zo cikin tazyinul waraqat ya kawo kasidan to bai fassara ba saboda dama akwai fassara din kuma an santa sai ce wa ma'ara da ha wanda ka neman wannan fassarar ita wannan kasidar da kalmominta masu nauyi falyuraji ilaiha to sai ya koma ga waɗancan takardun to amma dai takardun mu har yanzu ba mu gansu ba lallai mun yi ta tambayan malamai kowa cewa yake dai bai gansu ba yana yiwa sun salwanta eh amma dai tun da ya ce ya yayi eh saboda akwai littattafan da fa gaba ɗaya ba su kawo gare mu ba sun ɓace a gani eh to wasu ya danganta wasu an ce saboda matsalolin da turawa lokacin da suka shigo eh to an ce sun salwantar da wasu littattafan wasu kuma kuma saboda yaƙe-yaƙen da aka yi tun an zo aka ƙone littafi sai ka ga daga nan kuma ya riga ya tafi eh to an samu wannan wasu kuma suna nan dai har yanzu suna hannun wasu malaman ko ba a buga ba wasu kuma malaman sun rasu to abubuwan haka suke to shine falyuraja ilaiha amma wa in yassara Allah lana sai ce in Allah ya yassare muna dama sanadau alaiha sharhan za mu rubuta mu wannan kasida cikakken sharhi to shi ma sharhin ba mu gan shi ba ba mu ga waɗancan takardu da ya fassara kalmomin ba kuma ba mu ga sharhin ba to shi sharhin malamai sun ce alamu na nuna bai samu damar yinsa ba don shi inda ya yi da wahala ya bata tun da kaga ya sa sharadi wa in yassara Allah to yana yi wa Allah bai yassare ba ko shi yasa ya ce insha Allahu in Allah ya ga dama eh sai ce liyuburiza don ya fito da shi wannan a sharhin wato muhaddiratiha abubuwan da aka rufe cikin wannan kasida na ma'anoni saboda balagar da aka yi da kalmomi masu nauyi da aka kawo sai ce li'anna haƙari hawatu min ulumil arabiya wannan kasida da ka gani fa duk wani ilimi na arabiya ta kunshe shi akwai shi a ciki wal balagati akwai balaga a ciki ma law ta'ammalahu labibu eh inda cikakken ɗalibi mai hankali zai lura da abin da ke cikin wannan kasida almunsifu wanda yake mai adalci to la'adda hada ya lisa bi wannan balagar da wannan kasida ta kunsa min karamatin shekaini cewa wannan ya samu sabab ne daga karamomin malaman nan guda biyu malam jibrilu da shekhu usmanu wa ita wannan kasida to min karamatin hima almamduhai ne waɗanda aka yaba sai ce wa inni ni abdullahi wallahi ina rantsuwa da Allah laisa li quwwatun fiha banda wani karfi cikin wannan kasida wala haulun kuma banda wata dubara wa inna ma kawai ita wannan kasida hiya nafhatun wato wata kyauta ce ko wani iska ne na rahama min nafahatihima ko wata albarka ce da aka buso min min na fahatihi ma daga cikin albarkokin waɗancan malaman wa barakatun da albarka min barakatihi ma daga albarkokinsu ma'ana wata kyauta ce da albarka daga cikin albarkokin waɗancan malaman ba ƙarfi na ba ne ba dubara ta ba ne don an ce shi karan kansa ya yi mamaki yadda ya rubuta wannan ƙasida to shi yasa da abin ya abin nan sai sai ce shi yana tsammanin kawai albarkan malaman ce saboda ta kunshi yabo ga waɗanda suke mutanen Allah to shi yasa a dalilin wannan ni kuma Allah ya min taufiki ya min gamankatar duba da waɗanda aka waƙe ƙasidar don su to kuma wannan yana faruwa su tari in za ka yi abu sakamakon wanda abin ke da alaƙa da shi karɓaɓɓe ne a wurin Allah sai kai kaci nasara ba don kai ba kai kai kila ba ka da wannan nagartat ba ka da wannan kusanci ga Allah amma don shi to sai a sama muwafaƙa da taufiki ga wannan abu saɓanin in abin da za ka yi ya shafi mutumin banza to Allah na iya zare albarka ko da kai akwai albarkar tare da kai saboda wanda ya shigo cikin abin wanda yake shine maudu'in abin shi kuma bai da kusanci bai da kyakkyawar alaka da Allah amma kai kana da to amma sakamakon haka kuma sai a zare albarkat shi ma wannan yana faruwa eh, shi yasa ake son duk sanda za ka yi abu to ka kalli wanda alaka ce take da kyau ko da yabo ne kakka yabi mutumin da kai kasan mutumin banza ne eh ka yabi mutumin da kai kasan cewa lallai bisa ga abin da ya bayyana gare ka mutumin kirki to shi ke sa sai kaga an samu nasara abin ya kayatar kuma an samu fa'ida to shine abin da yake faɗa a nan rahimahullahu ta'ala to shine yace wata ni'ima ce da albarka daga cikin albarkokinsu a Allahu alaina wadda Allah ya kuranyo mana ita ya bungulo mana ita har muka samu damar rubuta wannan kasida to amma dai wannan malamai sun ce duk tawadu'u ne don akwai kasidun da kuma can zamu cin musu sai ga su ma dai kamar ma aljimiya din suke kuma to wannan dai duka tawadu'u ne kasa har ko yaushe shi wanda ya sani to bai nuna ya sani eh an gane in ka ga mutum na abin nan jiji da kai yana kaza kaza mu ne kaza kaza kaza kaza to akwai matsala to amma malamai na Allah na gaske to har koyaushe in suka yi abu to sai kaga suna mai da kansu ƙasa kuma suna yin haka ne saboda kada Allah ya roshe aikin don dare ya ta shigo ko jiji da kai ko suma kuma sai Allah ya ya hana ma lada to kayi aikin banza to suna yin haka ne saboda wannan kada kada a bude mashi dan kofa ya shigo saboda shi koyaushe abinda ke bata masa rai ya ga aikin alheri in ya gani kuma ya zai ya rosa shi to amma malamai na Allah sai su sai su rufe kofa sai su nuna abin ba daga gare su bane su ba komai bane eh to malamai na Allah kenan to wannan shine karshen wannan kasida amma dai wancan sharhin nasa da wancan takardun duka ba a same su ba har yanzu eh lalle da an samu dama da ya rubuta sharhin kan da an sha ilimi saboda zai fito mana da ilimin da mu ba za mu iya fitowa da shi ba wannan balagar da arabiya ya ce da Allah ya bashi dama ya rubuta sharhin to kuma kuma wata karama ce za ta sake bayyana a can kuma zai kare mu da ilmomin da mu yanzu ba lallai ba ne mu iya hango su tun da shi an sauwaƙe mai abin eh to ka gani sai Allah ya taimaka kuma har yanzu zaka ga gaskiya ba a samu wani cikakken aiki da aka yi mata ba wanda ta cancanci a yi mata aiki ya ɗauki ƙasidar a fito da lugoginta a fassara ma'anoninsu a fito da abin da ta ƙunsa har ma ya kamata a fassara ta da hausa da turanci saboda mutane su san suwaye waɗannan malamai da kuma irin ƙoƙarin da suka yi a wannan ƙasa kaga wannan zai taimaka wajen masu suka su masu ganin ai ta'addanci suka yi ai kaza da kaza da sauransu suna na a social media eh eh to ka gani kaga ya taimaka ya kamata a ce an yada fassarar tashi shi ma kamata a samu wani ya yi da turanci shi ma sai a yada eh da gagari na fassara kai ma kana da su ko? ko waɗanda aka buga ƙarƙashin sarkin musulmi eh eh ina ganin su ne to kaga ya kamata a yada eh na Sheikh Usman Allah ya taimaka Allah ya saka musu da alkhairi yake karantar da littattafan nasu ne ya dan yi karanci shi yasa har ake gana ya abinda sun kai ma kawai kabilanci ne waye waye da sauransu kuma ba su karanta duk zai iya yiwa shi ma ya zama kusa kwarai da gaske a ni kabilanci tun da za mu karanta nan gaba har fulanin sai da an kai haka waɗanda suka ƙi yadda su sallama su ma ba a bar su ba to ka gani abu wani abin nan kawai an yi abu ne don addini eh Allah ya kyauta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah